الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدلنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد يهوى مسيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan kofar gida mai albarka kofar gidan malam baboro makaniki a wannan anguwa ta mai albarka garin alkali a wannan gari na mai albarka na kumo yau muna 27 ne ga watan goma sha biyu alif dubu biyu da goma sha bakwai mun haɗu a wannan farfajiya na ƙofar gida ba don komai ba sai don murna da zagayowar wata da ta shuɗe ina nufin rabi'ul awwali wacce ta kumso mana shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda muka haɗu kaman bara in ba manta ba an zauna a wannan kofar gida bana ma gashi nan cikin hikma ta ubangiji an sake dawowa don murna da karsashi na wannan babban bawan Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gode wa Allah da ba mu shi mu samu waɗansu abubuwa da aka yi a kansa kamar yadda aka riga ga fara an yara sun karkaranta Qur'ani sannan daga bisani aka samu ɗaya daga cikin yan uwa ya karanta alkur'ani dabda a karanta tani a kanin mu kenan abdulkadir da kuma aka karanta tani a ahlul bishar maulidi wadda shirin sirrin maulidin a karanta qur'ani a yabi annabi a faɗi halayensa yanzu mun iso gaba ta faɗin halayen nasa kenan wadda za mu duba littafi a gurguje ba wani mukaddima mai tsawo wadda muke bibiya a wannan shekara shine littafin imamu alfazazi radiyallahu anhu wadda shine ishiriniya wadda yau ina tunani za mu shiga sabon harfi ne zo harfin dal mun gama harfin kha da aka kai tsaye za mu shiga karatu gadan-gadan a cikin wannan harafi na dalun wadda daga bisani insha Allah sai mu dubi fassara na abinda shi wannan harafi ya kumsa ko kuma wa'innan abayat suka kumsa. za mu rera tare da yan uwa saboda ai nishaɗi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bisani sai a yi fassara din da bayani daidai gurgur bismillahir rahmanir rahim الصلاة والسلام على الفاتح الختم حق قدره وبالداره العظيم يا الله الله الله يا الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا فاذكر المختار تعظوا بخيره في كل قصد فلتسيروا بخيره
وإن تشترون الكلام بغيره فعلئن بناء المصطفى المدعى غيره قدير رسول الله أعلى وأنجز سبيل رسول الله أسمو وأنتلي وقلبي إليه بسبابك يصلي وليس سواه مطلبي ومؤملي دليل الورى والليل بالسر ينجلي شفيء ونال بالنور تخمد وما شك بإنا يذكر أكل عمود أشاؤه وتقلقل وذلنا من لو آتي الشوك سلسل سواء بأيواء القلوب مؤكل سواء بأنواع القلوب موكل ومن شك بالإبراء فالإس يشهد تمسك بالوسطى من الحق قروة فأرسله المولى إلى الحق قروة فإن فما بالإفك والزور فدوة دعت ثقلين الإنس والجن دعوة إلى غير ذي أسمائهم فترددوا دعاهم فلب من حدده علاقة وقد أنا من سلل لجازي إفاقة ومن لم يجب تدعو أبا السيف باقة دماء الهوادئ أثره مراقة لعبد من التوئد لا يتقبل قريب وإن شتت إليه المواقف أبره من سر نفوس كرائز فلوبى لمن أرعى لي وهو فائز ديانته سر عن النار هائز وما ضل أنا فالعذاب المخلد مفائده أبا من الشمس قرة شمائله كشه ذئبا وخضرة فضائله فروا بهسا ونبرة دلائله كشف بنورا وكبرة فلا النور يستحي ولا الحق يدعد منابية لله من أعظم البناء تعد بألوان من الجد والقناء ولله ما أرسى ولله ما بنى تجا الشرك دله عن الدين والدنا هلال بلا ألا إعداء يتوقع هلال بلا لا الهدى يتوقد أتى بألوم لم تكن في دفاتري شهادة لم تقترب بخاطري شهادة شهادات ولم تضارب بتهاتري ولله ما للمصطفى من مآثري دليلنا بإلماء ونفس تواتري ألا أنا بالأب والقرب مفرد والفرد قد غزا القضاء بجنبه فإن بؤاد للوقوف بربعه أصدر من قلبي يزاه بنبئه دائم لا تستقل بشرعه بها يسعد الأوي إليها فيسعد لا إله إلا الله لا الله الله لا إله إلا الله
سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الأكبر على آله الأكرادك المستقيم وعلى آله قدر الجهال الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إمام الفازازي رضي الله تعالى عنه ko ibn al-mu'ayyadi a wannan littafi nasu mai albarka ishiriniya a harafin nan na dal ya ce ala fadkurul muhtara tahzu bi khairihi wa fi kulli qasdin faltasiru bi sayrihi wa in tashtaru naf'al kalami bi dayrihi دعوا الامتداع المصطفى مرعى غيره فذكر رسول الله أعلى وأبجد yace ala duk duniya ta tara hankali ta faɗaka ta ji maganin da zai yanzu shine ala kamar yadda maroki zai zo cikin al'umma ka ce he me yake nufi duk a tara hankali to nan shi ma ala din nan irin na he din sun ne ala yace ku faɗaka ku ji ku tara hankali umarni zan ba ku fazkurul muhtara ku ambaci annabi Muhammadu sallam abin zaɓin Allah idan kuka ambace shi ga abin da za ku samu ta hazu bi khairu wallahi za ku rabauta da samun alkhairan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ambaci annabi zai rabauta da samun alkhairi karkashin wannan ambaton manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli qasdin a cikin duk wata manufa cikin duk wani aiki fal tafiru bi sayrihi ku tafi da irin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku aiki ma'ana irin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ku yi aiki da sunna cikin duk wata manufa duk wani aiki to ku yadda annabi yayi إذا صار خير الناس سرت وراءه وإن أل يوما فالمسير بعيد تمسك بأذيال النبي متابعا مذاهبه والمحدثات فلالا saboda haka ai biyar da annabi yayi duk wani irin nau'i na aiki fi kulli qasdin a cikin duk wani manufa duk wani nufi fal tasiru ku tafi bi sairihi da irin tafiyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa in tashtaru na alkalam bi dairihi yace jama'a idan dai kuka baddala kuka musanya kyakkyawan wato magana mai amfani na alkalami ai alkalamun nafi' yake nufi saboda waka ne sai ya sa shi na alkalami alkalamun nafi yake nufi idan kuka musanya kyakkyawan magana da zairihi mai amfani kenan magana mai amfani kuka musanya shi da zairihi da mai cutarwa mana aka canja magana mai cutarwa da magana mai amfani a cikin yabon manzon Allah sallallahu to da'o mada a gairihi ku bar yabon wani annabi Muhammadu sallallahu alaihi limtida'il Mustafa sai ku dawo ku fiskanci ambaton manzon Allah yabon manzon Allah gadan gadan ma'ana limtida'i al-Mustafa din nan abinda ke nufi li ajli imtida'il Mustafa kenan saboda yabon abin zaɓin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa zikru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ala shi yafi komai ɗaukaka shi yafi yabon kowa wa amjadu shi yafi girma ka tsaya zaka yabi wani bata lokaci ne sai dai wani in na annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam zikri rasulillahi asmu wa ajali da ambaton manzon Allah ne asmu nake ɗaukaka daga sumu kuna ji ana cewa sarakunan alu sa'ud sahibu sumu ko to daga nan ne daga wannan kalman ne da zikirin rasulullahi da ambaton manzon Allah ne asmu nake ɗaukaka wa ajali nake daɗa ɗaukaka wa qalbi yasdali ilayhi zuciyata tana tana kuna zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin sababati da tsananin bege zuciyata tana kuna zuwa ga manzon Allah saboda tsananin bege da nake gare shi yasdali din na akwai shahidin sa ko ara ma qur'ani la'allakum tasfalun daga nan ne walaysa siwahu matsalabi wa mu'ammali ni ba wani annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi matsalabi abin da mana ba na neman wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mu'ammali wani manzon Allah ba buri na bane ba na buri na samu a wurin wani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dalilul wara annabi shine mai shirye da dukkan halitta daga dilalatu ne shiryarwa gwada hanya dalilul wara annabi shine mai shiryar da halitta gaba ɗaya wallailu dama ko shi dare yan jalibi subhi yana yayewa ne da zuwan asubahi tunda manzon Allah ya zo to duhuwan kafirci zai yaye kenan annabi shine asubahi din lailu din kuma ana nufin kufuru da ishraku zuwan sayyidina rasulullahi sallam sai ya yayi wannan shafi'u homo annabi shine mai ceton halitta gaba daya wannaru dama ita wuta ta jahannama tuhmadu ana bice ta ne bin nuri da hasken annabi muhammadu sallam inda ka rike annabi to ka rike makasa na wutar jahannama ba kai ba ita hasken manzon Allah zai bice wutar jahannama din ba abin da za ta iya maka faman shakka fihi hina yuzkaru afkalu faman shakka fihi duk wanda ya kokonto a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina yuzkaru a lokacin da ake ambatonsa sai ka tsaya kana shakka to afkalu wannan ko kuma faman shakka fi duk wanda yake ko shakka a cikin sha'anin manzon Allah to afkalu hina yuzkaru shi ne za ka same shi mai tsananin tashin hankali lokacin duk da ake ambaton manzon Allah maimakon in ana ambaton manzon Allah ba daɗi ake ji ba a samu nutsuwa na zuciya ko to shi afkalu ne hankalinsa tashi yake yi nana yabon annabi ba yi jin daɗi Allah ka kiyaye mu to hammu bihi asha'uhu ana ƙona hanjinsa bihi da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan wanda yake jin zafi ana yabon annabi din to ana ƙona to hammu asha'uhu bihi ana ƙona hanjin cikinsa da yabon manzon Allah ɗin wato ƙalƙalu ana kuma hautsuma shi in ana yabon manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ma'ana dai baya jin daɗi ana motsa shi motsa irin na ɓacin rai ba na jin daɗi ba ana hautsuma shi وقيل na min lau'ati shauƙi salsalu wafi a cikin manzon Allah mu kam lana a gurinmu salsalu muna da wani ruwa mai daɗin sha min lau'ati shauƙi daga tsananin ƙuna na bege ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙuna irin na bege ba irin ƙunan wancan ba lau'atu shine kunan zuciya saboda tsananin soyayya mu shi muke da shi ruwa mai daɗin sha muke da shi a cikin sha'anin manzon Allah saboda kuna na bege dawa'un annabi magani ne sallallahu alaihi wasallam magani ne waraka ne bi adwa'il qulubi wato dawa'un shi waraka ne shi manzon Allah magani ne muwakkalun wanda aka wakilta shi ya magance bi adwa'il qulubi cututtuka na zukata duk wata cutar zuciya annabi shi Allah ya wakkala ya zo ya magance cutar ta munafinci ne ta jiji da kai ne ta girman kai ne ta ganin kai ne ta riya ne ta hasada ne da kwafe da duk wani nau'i da na cutar zuciya annabi shi ne maganin da yake wato warkar da wannan cutar faman shakka fil ibra'i duk wanda ya kokonto cikin warkar wannan da annabi muhammadu yake yi sallam fal isu yashhadu ai gani na idani yana shaida ai ganin idanu yana shaida ma'ana zahirin lamari yana shaida ai akan annabi ya warkar da zukata ya warkar da masu zukatan kuma warkar da zukata daga kafirci da cusa musu musulunci a warkar da su a wanke su su tashi daga makamul islami su je makamul imani a sake wanke su su tashi daga makamul imani su tafi makamul isan jikunan kuma su ma ya warkar da su ma'ana na faɗa ne a dunkule makamul islami an san cututtukan su makamul imani ma an san cututtukan da ake cirewa kafin a je isan makamul isan in dai ka riga ka iso wurin to sai dai walittaka kuma ba wani abin da ya rage kuma saboda haka sayyidina rasulullahi sallam ya warkar da kuma jikuna din a zahiri da yawa an samu mutum ya samu damuwa yana zuwa ma'aiki yana shafa wurin damuwa ma wadda take ta jin ciwo yana shafa sai ga wurin ya warke kamar yadda ya faru da kasa da radiyallahu anhu idon sai kwakulo ya faɗi saura ɗan jijiyoyi suke rike da idon yana reto yana rike da shi a hannunsa ya zo annabi ya tura idon ya shafa kawai sai idon ya koma ya fi wadda bai ba a kwakulon ba ma lafiya da gani da kyau saboda haka falhissu gani na idaniya ko zahirin lamari yana shaida cewa annabi ya shiryar da mutane da aljanu gaba ɗaya to a nan hissu ɗin nan akwai shahidi a ƙur'ani ko falamma a hassu ba a sana to shi ne shahidin wannan a ƙur'ani ko tamassaka bil wusqa min al haqq urwatan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamassaka urwatan bil wusqa ko kuma urwatal wusqa annabi ya yi riko da igiya mai ƙarfin gaske min alhaƙe na daga gaskiya tunda ya riƙe ta kuma duk wanda ya riƙe shi to ya riƙe gaskiyar kenan sai ya zama alhaƙu ɗin kaga wannan shine faɗin Allah a cikin suratul baqara ko la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayb wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa لا انقسام لها wallahu sami'un alim urwatul wuthqi kenan saboda haka tamassaka bil bil wuthqa min al haqqi urwatan saboda waka ne shi yasa aka yi shi haka ayan aka narka ya riko da igiya mai karfi urwatan urwatal urwatul wuthqi kenan ya riko da igiya mai karfin gaske min al haqqi na da gaskiya fa arsalahu maulahu sai Allah ubangiji sai aiko shi urwatan a halin kasancewansa abun bi abun koyi da shi lil khalqi ga dukkanin halitta abun koyi ne ga dukkan halitta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko iswatun qira'a ce duka wa hina sadabil insi wa zuri fa'watan da'a thaqalain al insa wal jinna da'watan ila al hashri fi asma'ihim tataraddadu wa hina sadabil ifki yayin da sai na rasulullahi sallam ya rinjaya akan maƙaryata ko akan ita ƙarya ire watan rinjaya kuma faɗa watan ya yi rinjaye rinjaye kuma mai ƙarfin gaske bil iski da ƙarya ya yi rinjaye a kanta wa zuri da zur duka dai ƙarya ne ifku kire a kirkiri ƙarya zuwar ma dai duka ƙaryar ne wa zai kama na shahidi a ana na ifku na can cikin suratu hamin ko idu goma wa ƙalu haza a sa'in oho haza ifku kaji eh haza ifku kaji haka ne to ifku kenan sannan zur din nan kuma shi ma dai akwai shahidi a kansa shine wajtanibu kaula zur ko ku nisanci faɗin zur shaida zur ƙarya kenan shaida ta ƙarya da asaqalaini sayyidina rasulullahi ya kira asaqalaini mutum da aljan sune asaqalaini masu nauyi guda biyu ma'ana saboda suna da yawa a kan duniya shi yasa ake kiran su a sakalai ne ma'anan yawan su kuma da yasa suka yi nauyi din yanzu kai din nan wanda bai aure ba kai kadai ne yanzu ana zaune ana zaune ta rana sai kaga yar wani kana so da ka auro ta kuku biyu kadai cikin inaya ta ubangiji da aka yi shekara daya sai kuka aifo wani dalla kun nauya kasa ko ba ku nauya ba kuka ƙara aifoni kuka ƙara aifoni shi ma ya ga wata ya aura ya aifo wani wanda ya aifon ma ya aifo to haka sai aka yi ta yawa aka danne duniyan aka mata nauyi shine ake kiran mu da mu da aljanu a sakalai masu nauyi wanda suka danne duniya suka yi nauyi a kanta da sakalai insa ya kira masu nauyin nan al'insa su ne mutum waljinna da aljannu da'awatan ya kira su wani irin kira ilal hashiri fi asma'ihim ta taraddadu da'awatan kiran da ta taraddadu tana ta kai kawo a cikin zukatansu cikin kunnuwansu fi asma'ihim kenan a cikin kunnuwansu ilal hashiri ha zuwa tashin duniya wannan kira da annabi ya yi musu tana nan tana ta kai kawo a cikin kunnuwansu ila yau mai kyamati ilal hashir ha zuwa ranar taro da ahu annabi ya kira su zuwa ga musulunci falabba man hajatu aqalatun ay alaqatun ko man hajatu alaqatun duk wadda ratayuwa daga zuwa ga Allah ya kora shi ma'ana kauna kauna alaqatun din nan ma'anansa a nan ƙauna wanda duk ƙauna ta Allah hadatu ta kora shi hadat daga na mai busiri imam busiri hadil is mai kora raƙun mako to hadatu soyayyarsa ga Allah ta kora shi ko ga manzan Allah to ya amsa kira falabba ya amsa kira وقد آن من سكر اللجاج إفاقته وقد حقيقة ana ifaqatu lokacin da ya kamata a farka ya zo fa a farka daga me min sukurin lajaj daga maye irin na wato abin da ya shafi zurfin bata maye na zurfin bata kasan so arna a lokacin su abu jahil kenan batan tasu ta kai ga has a zo gaban manzon Allah su sallam ba wai a'a Musa Allah ba fa kadai a'a bara a tashi ma ya zo da riddigaggen kashi yana murza shi a gaban annabi ta ba Muhammadu yanzu wannan kace wai Allah ka zai tada shi wannan kace wai zai tashi tsohon kashi ya dauko a gaban man yuhil izama wa hiya rabin wai zai tada wannan kashi bayan ya riddige Allah ya ce gaya masa ya Rasulullahi kul yuhi allazi ansha'a awwala marra wa bi kulli khalqin alim gaya masa Allah da ya raya shi a farkon lamari babu shi ya halice shi ya masa rai fa ka sauna al'izama lahaman to wannan Allah da ya wannan da babu shi ma ya raya shi to shi din ne zai sake tada shi wa bi kulli khalqin alim Allah shine masani ga dukkan wani halitta zai raya shi ya tada ka kai ma ya raya ka kuma ya kai ka jahannama haka annabi ya gaya masa haka suna da zurfin bata to Allah jaji shi da zurfin bata alfaza zai ce laqad ana laqad ana haƙiƙa fa ko ko ba ko eh na yau faƙar ana ifaƙatun ya lokaci fa ya yi na a farka min sukurin lajaji daga maye na zurfin ɓata wasu suna fassara shi da tsananin musu mutune ta su bala'in musun nan to su farka su yanzu ba lokacin bane a daina wannan a fuskanci soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafita wa mallam yujib dau'an duk wanda ya iya amsa kiran manzon Allah a halin lalama a halin so halin yarda da sallamawa da bi da biyayya in ya ƙi to fa falisaifi ɗaƙatun ya sani fa takobi yana da iko iko me jima'ul hawadi jinnai jam'i na jini kenan na wuyaye alhawadi jam'i ne na hadi wuya da hababba wuya to wuyaye jinnan wuyaye muraƙatun ababen zubarwa ne in asatu in suka kuskura suka saba manzon Allah an gane dai karatu ne idan suka ji su sallama annabi a cikin nitsuwa to fa ita shi takobi kan fa yana da wani iko na zubar da jinnai nauya a zubar da su idan an saba manzo Allah kan iya shi kuma kun sani akwai wa'yan da shi Ibrahim ya faɗa wa bi sayfi hadi al man kana ajrama da takobi ne al farin watan nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da su wasu mujirmai su sai da suka ga tukuri ka san ba za su zai ma daidai da wanda ya sallama cikin nisuwa ba ko la sai minkum manan faqa min qabl al-fath wa qatal ka gani wanda ya musulunta kafin fatu makkata ya ciyar a addinin nan ba zai taba zama daidai da wanda ya ciyar ya musulunta ya ciyar ka bayan fatu makka wanda musulunta kafin fatu ya ji wanda musulunta bayan fatu in ji alqur'ani har su a sahabba haka annabi ya ce law an fada ahadukum mil'u menene law an fada ahadukum ahadukum yani uhudan misla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu da ɗayan ku zai ciyar da zinariya kamar girman dutsen uhudu ba da mu ake ba ba sahabbai da suka musulunta bayan fatu kata annabi yake kaiwa ɗayan ku da zai ciyar da kamar girman dutsen uhudu na na na zinariya to bare kai wadda ya musulunta kafin fatu in ya ciyar da mudu ɗaya na sha'ir ba ko rabinsa ladan da zai samu ba annabi su ya duba ya yawa magana to yaya mu kuma kenan yan yan baya wanda gaba ɗaya abun ka sani abin da hadisin da musnad ya kawo yake cewa la yati zamanun illa ladhi ba'dahu sharrun min ba zamani da zai zo sai wanda ya biyo shi ya fi sharri akan wanda ya wuce mutanen da suka gabata kullum sun fi alkhairi to ya mu kuma kenan in zamanin can ma an ce ga bambancin su saboda haka nisan ba na wasa ba wa man lam yujib aw an falisayfi daqatun daqatun tima'ul hawadi in asatu muraqatun ko bi abdin zuba da jinin nan kuma za a yi shi ne bi abdin min at-tauhid da kansakali takobi min at-tauhid min tauhidi din nan abin da yake nufi min yadi ahli tauhidi ne da takobi wanda yake hannun mutanen la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu za a cire kansa ne da takobin da ke hannun masu la ilaha illallah shine nan yadi tauhid min yadi min tauhidi din min yadi ahli tauhidi ne la ya taqassadu takobin da bai karyewa bai karyewa za a yi ta fele kayuka ba abin da zai same shi da zai karyewa la ya taqassadu qaribun annabi muhammadu sallam kusa yake da mu wa in shaddat ilaihi al-mafawizu ko da yake ma dai al-mafawizu dazuka shaddat ilaihi in an ce za a auna ai sun nesanta mu zuwa gare shi ya auna nisan manzon Allah daga Spain inda shi mai maganan nan yake wanda mun ba da tarihinsa a farko to ai nisan ba na wasa ba ne to duk da haka annabi yana kusa da mu a halin zuciya yana nan a cikin zuciyar gazairu habbatu min sirrin nufusi gazairu ɗabi'u tadodi halaye na girma min sirrin nufusi na daga sirri na zikata a habbatu suna son manzon Allah sallallahu ma'ana abin da ake nufi a nan kullum kyakkyawan ɗabi'a ita take jawowa a so mutum kyakkyawan ɗabi'a an ce in mutum yana yi ma kyakkyawan abu to za ka so shi jubilatil anfusu ala hubbi man ahsana ilaiha an ɗaure rawuka bisa son mai kyautata mata to ba wanda ya kyautata wa duniya kamar manzon Allah saboda haka ɗabi'u suna son manzon Allah ɗabi'a ne na ɗan adam duk inda yake yana son annabi kawai sirrin cikin zukata na son annabi saboda yana kyautata halitta har gobe kuma ba wanda ya isa ya ce ya fita karkashin cin arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wane shi kowa faɗu ba liman abhadihi wa hawa fa'izu man faɗu ba wani ice ne a aljanna aka ce mai suna ɗuba yan an tanada shi shi ɗuba ɗin nan na man abha wanda ya kasance bihi da annabi Muhammadu ma'ana bi ziyaratihi kenan wanda yake ziyaran sa huwa fa'izu bihi yana mato mai mai mai rabauta da ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ziyarci manzon Allah to zai rabauta da wannan itaciya ta duba wai suka ce a'a duba aljanna ce gaba ɗaya din gurgun ta yi kamshi tana jiran wanda duk ya samu rabauta da samun ziyartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam diyanatuhu addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sitrun kariya ne hajizu mai sha makancewa anin nari daga barin shiga wuta wanda duk ya riko da addinin annabi Muhammadu addinin kuma ya rike shi da kyau madarar addinin to addinin zai zama sutura ma'ana kariya hajizun kuma zai zama shamaki gare shi anin nari gabar shiga wutar lahira faman dalla anha wanda duk ya bace gabarin bin addinin nan na manzon Allah sallallahu fal azabu mukhallad to azabar wuta fa abin dawwamarwa ce gare shi wannan nuska ta mu kenan amma akwai nuskan fil azabi mukhallad wannan cikin wuta in ya shiga dawwama zai yi ba fita to nuska ne makha'iluhu mu'jizozin annabi Muhammadu ma'ana alamomi da suke nuna annabtarsa a baha mina shamsi a baha sun fi kyau gurratan a wurin haske mina shamsi daga rana wane rana a wurin haske mu'jizozi na manzon Allah sallallahu su ne makha'il ainihin plural ne singular shi ake cewa makhilatu makhilatu makha'ilu makhilatu kenan sun fi rana a wajen haske shama'iluhu tadodi na manzon Allah ma'ana ɗabi'un girma na manzon Allah ka shahadi a wurin daɗi kai ka ce zuma ne ɗiban a wurin daɗi ɗanɗano kenan wa kubratan haka nan a wurin gwadawa in ka ce za ka gwada ɗabi'un manzon Allah ka auna su to za ka ga sun wane zuma a wurin daɗi khubratan ma'ana wurin aunawa fada'iluhu darajojin manzon Allah sallam girmame girmamensa fifikonsa kan raudi ai in ka dube su kai ka ce dausayi ne husna a wurin kyau na su girmame girmamen manzon Allah ne wani baratan haka nan kuma in ka dube su za a gansu kamar dausayi na baratan a wurin ni'imantuwa ta'rifu fi wujuhihim na baratan na'im a wurin ni'imtuwa wato ran lahira yan yan aljanna Allah ya ce ta'rifu fi wujuhihim na baratan na'im zaka za ana gane danyartakar ni'ima a fuskokinsu dala'iluhu hujjojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke gwada annabtansa ka shuhudu kai ka ce taurari ne nuran a wurin haske wa kasaratan da kuma wurin yawa yadda hujjojin annabi suke da yawa hujjoji da suke gwada annabtakansa gaskiya ne a wurin haske kai ka ce taurari ne auri yawa ma sai kace taurari ne falan nuru yastahawi ko falan zuru zuru ko yastahawi babu wani wato ƙarya da zai yi rinjaye a duniya ƙarya a ce ya yi rinjaye babu shi shi ne ولا الزور يستوي فلا الزور يستوي باب وتقرية da za ta yi rinjaye a gidan duniyar nan duk inda ƙarya take insha Allah za ka tara ta rana ta faɗi ko ni yanda kaga tana rawa kamar yadda shehun mu shehun gadawo halifa yake cewa ta yi feure emewama to ta hamma wodi ko ne ku ata goga kan naka zogu ka dillu ka sirwa baji ko ka haɓɓira fere nde to ka warti ka tawi nde to ka nangi nde to ne nanta belɗum ko ga wanda ba sa jin fulatanci halifa na ga ɗawo yake in kaga ƙarya tana rawa to wai ba gaskiyar guduwa ta yi ta tafi ba a ta tafi nemo igiyoyi ne idan ta dawo ta tadda ƙaryan nan ta kama ta to za ta ɗaɗɗaure ta ta gagara numfashi ma duk inda ka ƙarya tana rawa ba ta lokaci kawai haka Allah ya ce bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayaddamaghu yace bari ka gani za mu jifa za mu jefi ƙarya da gaskiya ta ritsuntsune ta ma'ana ta daki ƙaryar sai ƙaryar ta ji dukan a cikin ƙwaƙwalwarta a maɗiganta shine fayyadin maguhu sai ta ji abin a maɗiganta dimagu kenan gani ko to kaga anan azuru mun faɗa ɗazu ko na kawo shahidin sai ko eh ko wajtanibu qawla zur to shi kuma yastahwi yas eh menene yastahwi din kuma ba me shahidin sa kallazi istahawatu ash-shaytan ko fil ardi hayran ko shi ne shahidinsa walar haƙu yushhadu ko babu wata ƙarya babu wata gaskiya da za ka taras a gidan duniyan nan da aka isa a musata ko an musata sai an gane wanda ya musa nan maƙaryaci ne shi ne abin da mai shirin ya kira walar haƙu yushhadu ba ƙarya da za a musa kuma a gidan duniya bana bunyatan lillahi min a'zamil buna bana bunyatan manzala ya gina wani irin gini a wata nuska kubbatar akwai mai nuska bana kubbatar annabi ya gina kubba to bunyatan ya gina wani irin gini lillahi wato ya gina ginin nan ga Allah ginin nan shine shika-shikai na addinin musulunci addinin min a'zamil buna ginin nan da annabi yayi yana daga mafiya girman gini ga abin da ya faɗa kansa yake to haɗu bi aswarin ginin nan shine addinin musulunci shika-shikansa guda biyar to haɗu ana kiyaye wannan gini bi aswari da wasu irin katangu minal bibi na daga takubba walƙana da masu jama'a ku ji wannan magana ba maganar jihadi ake yi ana addini ba a kiyaye shi sai da wannan in ji shi ya ce to haɗu ana kiyaye addinin na bi aswarin da wasu irin katangu katangun karka ɗauka gini ake yi na bani bani ko da blok da blok a'a minal bib daga kan sakula fararen takobba walƙana da masu aswar akwai shahidi ko shi ma ga yana a cikin suratul hadidi ga yanan shahidin a cikin suratul hadidi ha a ba a rama ga kunan kuna kewa da يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب ايش bainahum bisurin to ai shine sur din kenan bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bale walakin innakum fatantum anfusakum wa tarabbatum wa tabtum to nan bi aswari faburiba wa buriba baina baina bainahum bisur bisur to bi aswarin shi din ne ai jam'in sur din ne فلله ما ما أرسى الأجدي ما ماكي نوانا اللمري نوانا أبو دمنزان الله صلى الله عليه وسلم يتبتر ko kuma madalla da wannan abin da annabi Muhammad ya tabbatar shine wannan addini da shika shikai guda biyar ma arsa shi ma akwai shahidi ko wal jibala arsaha falillahi ma arsa duk shi ne ai duka qur'ani ne kamar yadda na gaya muku abubuwan gaba daya za a same su walillahi ma bana haka nan madalla da abinda manzon Allah ya gina kaga shi ma akwai shahidi bana ha ko walillahi ma bana bana ha rafa samka ha duka shirki jallahu an dini wadduna hilalun bila menene bila la'il huda ya tawakkadu dija shirki duhuwa na tare na tara Allah da wani to hilalun wani wata shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawakkadu wanda yake ruruwa bila la'il huda da wani irin haske na shari'a jallahu shi ya yaye wannan duhu na shirka ɗin jalla ya zo da wannan fi'ili menene a tafiri mudha'af ko haka ne to me yasa ya zo da haka saboda mubalaga akai makura wajen nuna cewa lallai annabi ya yawan ba na wasai ba wa wannan tarar da Allah da wani ɗin ya yi wannan duhu na shirku ɗin aha anil anil anil dini ko ko ne ne ce na yawa jallahu anil dini ya yaye wannan shirka gabarin addininsa a tara Allah da wani a cikin addini ya yaye wannan wajjuna da ma cikin duniya ya yaye shirka gaba ɗaya kore ta a tabi ulumin haka ne ko zalla ya zo da ilimai ba ilimi ba ilimai na mutan farko da mutan karshe da ma wadda na mutan farkon da mutan karshen ba su da shi duka shi ya zo da shi ulumul wara fi lafzatin min kalamihi za mu zo mu karanta a gaba duk iliman halitta gaba daya an ji shi ne akan doron harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tabi ulumin manzon Allah ya zo da sciences shine ulum lam takun fi dafatirin wanda ba a taba samun su a cikin littattafan dafatir jam'i ne na daftar daga nan ba kula da zai samu daftar daftar satowa aka yi daftar daftar jam'in sa dafatir shahadatu ha wa'annan ilimai na manzon Allah shahidi a kansu abin da ke shaida a kansu lam taɓare shaida akan cewa annabi ya zo da su ilimai da babu su a cikin littattafa kafin zuwansu iliman nan lam taɓare ba su yi karo da juna ba duk ilimin da manzon Allah ya zo da su babu karo da juna sai kai in ne kai karo sai dai kai in ne kai karo kasan da yawa suna rudewa ba tafsiri muke ba amma za ka ji a nan misali misali fa yi Allah yana cewa fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan a ranar lahira fa yawma idhin a wannan ranar la yus'alu an dhanbihi ba wanda za a tambaya akan laifin da yi zunubin da yi insun mutum ne wala jan ko kuma aljin ba wanda za a tambaya wata aya ta ce fa lanas'alanna allazina ursila ilaihim wa lanas'alanna mursalin wallahi na rantse da zati na sai na tambayi waɗanda na aiko din nan sai na tambayi waɗanda aka aiko zuwa gare su kuma mutum da aljan aka aiko zuwa gare su annabawa to kaga irin wannan idan baka bi malamai ba sai ka ce qur'ani ya da warware kansa alhali kai ka warware kanka don daga lam tabbari shi wannan ilimin da manzon Allah ya zo da su ba su karo da juna menene kuma yake bita haturin ko ko ko ya ne ba sa lam tabbari ba sa karo da juna bita haturin bisa ƙaryata juna a samu wancan magana ta zo ta ƙaryata wancan babu wani ala annahu bil ubbi wal qurbi mufradun ala annahu cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsallake? Ayya, ok, falillahi malil Mustafa abinda manzon Allah yake da shi abin zaɓin Allah min ma'asirin na daga fifiko daban-daban da yawa halitta falillahi sanin wannan fifiko sai yana wurin Allah ne kaɗai. Allah kaɗai ya bar wa kansa sani akan girmame-girmame fifiko da annabi yayi ga halitta gaba ɗaya. Dalal na mun kafa hujjoji akan akan haka din mun tsaye da hujjoji akan haka din cewa annabi yana da fifiko iri iri wanda banda Allah ba wanda ya san wannan fifiko da yawa halitta mun kafa hujja bi ijma'i da ijma'in malamin malamin duniya gaba ɗaya wa nassin da ma nassi mana nassi qur'ani da hadisi kenan wa nassi tawatur da nassi wanda yake mutawatiri qur'ani mutawatiri ne sannan abin da ya tabbatar da annabi ya fi kowa din ma in a hadisi ne shi ma duk inda ka same shi zaka samu yayi tawaturi ya zo da tawaturi ala annahu akan bisa cewa shi manzan Allah mufradun madayanci ne makaɗaici ne bil hubbi a maƙamun hubbi a maƙamun hubbi annabi shi kaɗai ne soyayyar da Allah yake wa annabi babu ɗaya a cikin halitta da Allah yake wa wannan soyayya shi kaɗai ne ya samu wannan muƙami na hubbu a wurin Allah wal urbu haka nan wa bil urbi kenan ko an ala annahu bil hubbi wal urbi haka maqamul qurbi shi ma annabi mufradun madayaci ne ba wanda yake da muƙami na kusaci na summa da na fata dalla fa kana qaba qausaini aw na kaman manzon Allah shi kadai ne tajawaza samawat wal ard yaje yayi wa Allah gani na girmamawa huwa al fardu qad gassa al fada'u bi jam'ihi huwa al fardu Allah shine fardi shi ɗaya ne a irinsa babu kamansa ba wani mutum ɗaya wanda za a ce kamar manzon Allah ne shi ɗaya ne tol a nau'insa da ya zo ya ta kira shi manzon Allah ya ce alfaza ya ce kadan gassal fala fada'u bi jam'ihi wato fili farfajiya ta cika gassa ai ta cika bi jam'ihi da taron manzon Allah annabi da ya kira da la ilaha illallah aka ta Allah da aka fara musulunta sanda aka cika aka cika duniya aka ta musulunta sanda aka cika wana farfajiya ta cika da jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da gudun yake nufi kada gassal fada'u bi jam'ihi yahinnu fuadi zuciyata tana bege tana bege lilwuqufi bi rabi'ihi domin in samu in tsaya a masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabi'u ay man almanzilatu almanzil manzilu kai ba manzilatu ba almanzilu masauki gida ma'ana ya innu fu'adi lilwuqufi bi rabi'ihi zuciyata tana tsananin bege na in samu in tsaya a masaukin manzon Allah su sallam a gidan manzon Allah su sallam in samu in je in ziyarce shi raudansa kenan wannan shine baitin karshe ko muke ciki na na to azad durru min qalbi yazahu bi naf'ihi to yace azad durru min qalbi ya kusata wato addurru min kalbi abinda zuciyata take ciki na, na cutuwa yuzahu a gusar min da shi binaf'ihe da samun amfani na daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake cutar min da zuciyata in samu a gusar da shi da samun amfani na daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'aimuhu shika-shikai na manzon Allah sallam da ya zo ya kafa muka faɗa a baya ɗin nan allatis taqallat wanda ta samu ta ɗaukaku bi shar'ihi da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biha yas'adul awi da ita ne duk wanda ya taru ya taro kansa izuwa gare ta zai arzuta biha yas'adul awi da ita ne duk wanda ya taro zuwa gare ta zai azurta ilaiha mana taro ilaiha zuwa gare ta fa yas'adu kuma zai ɗaukaka yas'adu kaga dai yas'adu na fili zai arzikta aka ce fa yas'adu aka canja aka sa sadi zai ɗaukaka tus'iduna ko lokacin da kuke ha wala talwuna ala ahadi ko war rasulu sallallahu alaihi wasallam yad'ukum fi ukhrikum ko istus'iduna ko da ke wannan kira'a ce kira'ar mu ne ko istus'iduna to akwai sabanin haka tas'aduna akwai tas'aduna eh to daga nan ne to nan da a'imuhu ai shika-shikai na addini allati taqallat waɗanda suka ɗaukaka menene shi kuma nan shahidinsa eh hatta idza aqallat eh sahaban thiqalan سقناه لهلة الميت تشين شاهد فعل to ala yi halin dai wannan shine inda za mu dakata insha Allah sai kuma gobe za mu ɗaura mu ƙarisa baitin da yake saura ashirin ne baituka to goman za mu ƙarisa su gobe a ƙofar gidan alhaji ya jikidda a wannan anguwan ɗin insha Allah maulidin gidansa gobe nan baya ko ta nan ne aiko gidan nan baya saboda haka sai mun haɗu a wurin gobe za mu kare su sauran Allah ya ba mu albarkar manzon Allah su sallam abinda muka yi din Allah ya sa amfane mu duniya da lahira albarkar manzon Allah albarkar shi Tijjani albarkar shi Ibrahim Kaula wanda suka gayyaci wannan maulidi Allah ubangiji ya dade su da kaunar manzon Allah su sallam manzo Allah ya farin ciki da abin da suka shirya din albarkan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya samad fakum mugi sallana al ad ya fatu ya tu ayn al murad jal ya man la lahu shafa'un kalla wala walad أجد أبيدا وفرد كربه أبدا يا من لا شبيه له حق ولا ند أنت الجاك لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الكلك ذمهم ولا نالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد تاير الأنساب يا عمد صلى الله عليه وسلم على خير الورى جددا محمد على سيدنا سندو اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الرجال العظيم سبحان ربك بالعزة وسلام الحمد لله رب العالمين